ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بير قوة شعبان هجرة النبي عليه الصلاة والسلام دقود هذا دلي حدود أربعين شدة وان دي دي دي دا حدود قوة بيو شكرا تدبو بيو da 25 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan littafin da yake bayanin wato falaloli na ramadan ina ne muka kwana wa an isa alaihi salam an karbo daga annabi allah annabi isa amincin allah ya kara tabbata a gare shi kala ya ce inna hadha al-laila wan nahara lalle wannan daren da yini khaza'inani ko khazanatani taskoki ne guda biyu ma'ana bangazoji ne bangazoji ne guda biyu dare mangaza ce wurin ajiya ne haka ma rana wurin ajiya ce kamar yadda ka san akwatin da kake ajiya kayanka ko ɗakin da kake ajiye kayan abincinka da kayan bukatunka to haka shi ma dare yake wannan magana annabi isa ce lalle wannan daren da kuke gani da wannan ranar da kuke gani to dukkan su wurin ajiya ayyuka ne masu kyawu ko kuma mara kyawu ya danganci abin da ka aikata wanzuru annabi isa ce to ku duba ku gani ma za ta suna'una fihima menene za ku aikatawa a cikin dare ko a cikin yini kowa sai ya diba ga me ya kamata ya aikata alkhairi ko sharri kyakkyawa ko mummuna kuna ganewa ko bal ayyamu to kwanaki da muke ganin su khaza'inu taskoki ne taska shine ma'aji mangaza inda ake ajiyar kaya linnasi na mutane muna ganewa ko saboda kowa sai diba ya gani mumtali'atun bima kazanuhu fiha tana cike da abin da mutane suka aikata a cikin ta su kwanaki din kwanukan ka cike suke da aikin ka don baka yi sharan masallaci ba to kai ta kasuwa saboda in baka cika yinin ka da alheri ba za ka cika da sharri haka nan ne ɗayan biyu ne ba a zaman banza haka nan kawai mutum ba ya zama ka iske shi kawai ba ya komi shi kenan a dole sai ka yi wani abin raka kuma kullum sai kundin aikin ka na yi ne kullum sai ya cika sai ka yi kokari ka san me za ka cikawa da wannan mala'ika na nan rubutu kawai yake shi ba ruwan shi da yadda kai yana biye da kai an ce da abin da kai ya rubuta saboda ya rage gare ka fal'ayyamu khaza'inu linnas kwanaki taskoki ne na mutane mumtali'atun kuma suna cike bima khazanuhu da abin da mutane suka adana shi fiha a cikin waɗannan kwanakin min khairin na alkhairin mutum wa sharrin ko kuma sharrin da mutum ya yi wa fi yawmil qiyama a ranar alkiyama tuftahu hadhihi alkhaza'inu li ahliha za a buɗe waɗannan taskokin na masu su. Kamar yadda ka san taska wurin ajiyar ka babban magazin ɗinka da kake ajiya, kake ajiyar kaya ciki, kake ajiyar wake ko masara ko kake ajiyar shinkafa ko wani abu da aka ce, wato abin nan da kake ajiya ya tashi ya yi tsada, waɗannan za ka buɗewa ka sha daɗinka ko? to ranar alkiyama za a buɗe wannan taskokin mana kowa za a buɗe mai littafin aikin shi yana cike da alkhairi Allah ya cika mana littattafa aikin mu da alkhairi koko yana cike da sharri Allah ya kiyaye mu wal muttaquna to masu tsoron Allah subhanahu wataala yajiduna fi khaza'inihim suna samu a cikin ma'adanansu inda aka aje masu ayyukansu al'izzata suna samun ɗaukaka buwaya wal karamata da kuma karamata Allah subhanahu wata'ala haka idan aka baka aka buɗe taskarka aka mika maka aka ce ga inda aka aje maka kayanka ka fara karantawa na aje kaza na aje kaza na sai ka ga mutum na dariya ina murna ƙarshe ma sai ka ce jama'a ku diba ku ga abin da nayi kana murna kana jin daɗi wal muznibuna masu zunubi kuma yajiduna fi khaza'inihim suna samu a cikin taskokinsu alhasra suna samun bakin ciki wan nadama da kuma da na sani suna samun nadama dama nadama larabci ce larabci ne ba hausa ba ne amma dai ya zama hausa duk ba haushen da kace na yi nadama ya san me kake nufi kana dafin kayi da ka sani da ba kai ba to kuma ba haushe ya ce in za'a yawo ba sai an dawo ba yawwa kuma dango ba ake wanken dare mutanen da Allahu akbar as-sa'imuna masazimi ala tabaqataini suna kan wato daraja guda biyu mataki guda biyu ne ma'ana masazimi kala biyu ne hawa biyu ne akwai manya akwai kanana akwai masazimi kankana akwai masazimi manya kamar da kasa akwai musulmi manya akwai musulmi kankana akwai mu'minai manya akwai kanana duk wani mataki da ka sani akwai manya kamar da ka san attajirai ne akwai ƙarana akwai manya almajirai akwai manya akwai kankana malamai akwai manya sarakuna akwai manya akwai kankana akwai sarki mai wukai yanka akwai sarkin da baya da wannan to haka wurin ibadan mu haka masallata akwai manyan masu sallah akwai kankana akwai mai sallah da in ya shiga sallah ya tsotsa ko mi yaji baya motsi akwai kuma wani bai ji komai sai ga yana ta motsi kamar mara gaskiya ya so sanan ya so sanan ya gyara hullar shi duk cikin sallah wa kake gyara mu hulla ya gyara rigar shi kaga yana haka yana zakwade zakwade kamar wani abu ya cije shi kaga wannan yana ta rage makan shi lada a lokacin da wani shi ya shiga sallah tsaf wani ya tada sallah haka ba Allahu akbar sai saki hannuwan shaka kamar ba zai rike su ba can an dade sai an ce wala balin sai ga haka ka rasa ko me yasa ya saki hannun kuma rike su zai ba wai sallah zai bai rike ba kaga ya sha bambam da wanda Allahu akbar ya rike hannun shi ba dai suke ba kaga wani kuma ana sallah yana waiwayi yana ta waiwayawa kaga shi ma yana rage makan shiri ladar sallah kaga in din ya ji karar waya sai ya dan waya ga tawajici ba ana shi za ka yi ba kyale shi kawai ka ci gaba da sallar ka to ko ina kowace ibada da ka sani akwai manya cikin ta akwai kankana to yi kokari ka zamanto cikin manya ka rabu da ƙanana. Ihdahuma ɗaya daga cikinsu, mana ɗaya daga cikin wato matsayi guda biyu na masu azumi ko hawan masu azumi, man taraka ta'amahu wanda ya bar abincin shi wa sharabahu da abin shan shi wa shahwatahu kuma ya bar sha'awar shi lillahi azza wa jalla domin Allah mai girma da ɗaukaka. wanda za a barin cin abinci ya bar shan abin sha don Allah ya bar duk shawar da Allah yana shi yarju indahu yana fata a wurin Allah subhanahu wataala iwa bazalika madadin wannan maimakin wannan musanyan wannan fil jannati a cikin aljanna na ganewa wanda ya bar abinci dan Allah ya bar abin sha dan Allah ya kaurace ma sha'awar shi domin Allah subhanahu wataala yana fatan Allah ya musanya mai da abin da ya bari dinnan na abubuwan da Allah ya hana shi Allah ya musanya mashi da mi da aljanna fa hada malan yace to wannan mutunan tajirun ma Allah mai kasuwanci ne tare da Allah ko kad tajara ma Allah yayi kasuwanci tare da Allah wannan mutunan wa amalahu kuma yayi mu'amala da Allah subhanahu wataala kamar kai hudda ne da mutum kai kasuwa da mutum ka bashi kaya baka bi ko ka baya kuɗi ya baka bi kaya saraka wannan ya yazimi da Allah ya bashi aljanna kaga yana neman musanya kenan ko yana neman a bashi maimakon wahalar da ya sha wallahu ta'ala Allah subhanahu wataala la yudhi'u ajra man ahsana amala shi kuma Allah baya tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki duk wanda ya aiki mai kyawu to ladan shi ba za ta bace ba ba na'ura ce irin ta duniya ba wanda za a zawa ka tara abubuwan ka gobe za ta zo ta samu wannan biran da na'urar take ciki shikenan a duk na'urorin na ciki duk su kone a rasa ina za a samu maimaki a ganin kuma kuna da yawa ba mutum ɗaya ko biyu ba bari a ce an kai an san naka na wani shikenan sai dai wani abin kuma sai sai wata dabarar dai amma wurin Allah ba gara ba gunda ba abin da zai lalacewa komi yana nan yana aje inda ba ko mala'ika bai sai taba shi ba fi da yake da ikon ya taba ba ya da ikon ya taba wannan sai Allah ya ce mai ya taba to da in kuma bai kare mala'iku ai kaga shikenan da zara ce abai ya kare mala'ika to ya kare kowa kenan shi yasa Allah subhanahu wataala aikin da kai ba zai tozarta ba ba zai lalacewa ba yana nan Allah ya ce wa inna lahu katibuna lalle mu za mu rubuta ma mutum abin da ya aikata ko shekara nawa za a yana nan ba za a goge shi ba ba ƙari ba rage sai Allah ya gada ba ce a ƙara in zunubi ne kuma Allah ya gada ma ya ce a rage kadai wala yakhibu ma'ahu kuma baya tabewa baya faduwa tare da Allah man amalahu duk wanda yayi mu'amala da Allah duk wanda ya hudda da Allah subhanahu wataala in dai hudda ce mai kyau yayi dan Allah subhanahu wataala to mutum ba zai asara ba babu haduwa ciki ba kaman huddaka da wani mutum ba a cikin duniya ana tashi ana bi ana faduwa ana samu ana rasawa ko wata rana ku yi ta hudda da mutum ku yi ta hudda da mutum ai ta hudda kai ke tura mai kuɗi yana tura ma kaya ko kai ke tura mai kaya yana aika ma kuɗi ran nan sai a samu matsala sai kayan su nice cikin ruwa ya za a yi shikenan ba sai hakuri ba sun nufe cikin ruwa ne ko ba shi ya ɗauko su ba jirgin ruwa ya ɗauko su daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa shikenan sun bace jirgin ya bace ya bata dabu ba san ina ya shiga ba to da Allah babu wannan duk wanda ya hudda da Allah subhanahu wataala riba za ya ci Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur kasuwanci tare da Allah subhanahu wataala babu faduwa ciki babu asara bal yarbahu alaihi a mutum zai samu riba akan shi a azamar riba mafi girma shine aljanna riba linkin balinkin balinkin balinkin a baka komi duk abin da kake so lahum ma yasha'una fiha duk abin da mutum yake so akwai a cikin aljanna lahum fiha ma yasha'una khalidin duk abin da suke so ya aljanna suna da shi akwai ribar da ta kai wannan ta ribar da ta kai wannan a ce ta abin da kake so akwai kaya kana da na yadi irin na aljanna kana da na shadda irin ta aljanna kana da na tisi irin na aljanna kana da na leshe irin na aljanna kana da boil mace tana da atambobi irin na aljanna tana da shaddodi irin na aljanna duk abin da take so ga nau'i nau'i nan na tufafin alhariri ga alhariri ga sundus ga istabrak ga shimfiɗu nan kala-kala kana da dara dara dara wadda za ka shimfiɗa ma matalaka cikin aljanna ta fi guda miliyan ko ba ta dauda in ka shimfiɗa wannan ka jaya wannan in ka shimfiɗa wannan in kana so a shimfiɗa maka kana da barguna ba dan saboda akwai sanyi ba sai saboda an san kana bukatar bargo akwai riba da ta kai haka babu riba da ta kai wannan wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma wani mutum innaka lan tada shay'an lalle kai ba za ka bar wani abu ba ittiqa Allah dan tsoron Allah ba illa ataka Allah khayran minhu sai Allah ta'ala ya baka mafi alheri daga abin da ka bari duk abin da ka bari dan Allah kuma kana son shi kaga ka bar abinci ana ana azumi da rana ko kuma kana so ka bar shan ruwa ana azumi da rana kana so ka kaurace ma iyalinka ana azumi kuma kana so duk dan bi ka bar waɗannan abubuwa dan tsoron Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala sai ya baka mafi alheri daga abin zai baka abincin da ya alheri daga abincin da ka bari a duniya za a baka ruwa masu daɗi daga ruwan da ka bari a duniya dan Allah za a baka mataye waɗanda sun fi matan da ka bari a duniya alheri matan da ba za ku taba hada da su ba ba za ku taba rigima da su ba ba za su taba maka kyauya ba ba za ka sa sariki su ce ba su ba ba za ka sake su ba kuma mata masu yawa babu kishi tsakaninsu irin wannan kishi na duniya babu shi suna kishi mai kyau tsakaninsu akwai daɗi kamar wannan matan da za gani su kamar na madibi kamar matan madibi suke ba ƙashin jikinsu kana ganin shi kasan kamar na madibi suke kenan ƙashin jikinsu kana ganin ƙashin jikin mace aljanna to kaga Allah subhanahu wataala ka kaurace ma matarka ana azumi Allah zai baka fiye da abin da ka kaurace na mata din a baka mata masu yawa wanda za a cika maka baki a cika ma idanu shi kenan ba za ka ƙara ganin wata mace ba ka ce da dai ita ce matarka an baka daidai yadda kake so ba ruwan ido cikin gidan aljanna rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi fa hadha sa'im to wannan mai azumin wanda yayi azumi saboda Allah ta'ala ya musanya mai da aljanna yuta fil jannati za a bashi a cikin aljanna ma sha abin da yaso a bashi min ta'amin na abinci abincin da kake so aljanna akwai shi duk abincin da kake so cikin aljanna akwai shi na gargajiya ne irin taka na zamani ne kowane iri kake so akwai kowane iri kake so amma suna ne suka hada da irin wanda ka sani amma daɗi ba iri ɗaya ba za ka ci ɗan wake a cikin aljanna mai kyau wanda ba zai burkuta ma ciki ba da yaji ka ci shi da yaji ɗan wake da mai da yaji ko ya ci guda ya ƙara ka ci daɗinka da yaji wanda ba za ka zan yi kana neman ruwa ko lemu ka ɗan samu bakinka ba yaji ya kama yaji mai daɗi ba zai cuta maka ba a waraga ta nan da amala nan ga alala nan ga kosai kala-kala ga nan ga abin nan ga waina nan kala-kala ga masa duk ga su nan da masu yaji da masu miya ga su nan ga fankasu nan ga algarage nan ga su nan in kuma kayan zamani kake so su ma ga su nan nama ga nan kala-kala da lankwasashe da bankararre da soyayye duk ga nan kala abin da kake so na abinci duka Allah subhanahu wataala ya tanadar maka cikin aljanna wa sharab da kuma abin da kake sha to abin da kake so na sha Allah subhanahu wataala zai baka wa nisa'in da kuma mata duk matan da kake so kalolin da kake so da Allah zai baka auruban atraba mata masu soyayya san ka ganin soyayya ba kiyayya soyayya dan Allah sai aljanna wala ta'ala Allah subhanahu wataala yace kulu washrabu ku ci abinci cikin aljanna ku ci nama cikin aljanna ku sha ruwa ku sha lemu ku sha shayi cikin aljanna hani'an da jin daɗi da murna da farin ciki bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar da shi fil ayyamil khaliya a cikin kwanaki waɗanda suka riga suka wuce saboda abin da kuka gabatar kenan na ayyuka masu shawo ko qala mujahidun wa ghairu mujahid da waninsa suka ce a nazalat sa'imina wannan aya ta sauko ne a cikin bayanin sakamakon da Allah zai mu masu azumi saboda abinda kuka yi na azumi Allah subhanahu wataala zai saka muku da gidan aljanna wa qala yaqub ibn yusuf yaqub dan yusuf yace balagana labari ya zo mamu anna Allah ta'ala lalle Allah mai girma da daukaka yaqulu li'auliyaihi yana ce ma waliyansa yawmal qiyamati a cikin ranar alkiyama ya auliyai ya ku waliyaina qala nazartu ilaikum tunda dai nayi dibi zuwa gare ku fi duniya a cikin duniya mana so da yawa ko na dade ina kallon ku ya ku bayina ya ku masoyana na dade ina kallon ku a duniya wa qad qalusat shifahukum alhali kuma wato labban ku sun bushe mutum na azumi laban shayi galibi bushewa yake yi min al-ashribati ko anil ashribati daga abubuwan sha ba ku shan komi shi yasa labban ku suka bushe suka lomake suka tamike wa gharat ayunukum kuma na dade ina kallon ku idanunku duk sun yi zurfi ma'ukum ghaura zurfi kenan zurfin ido ka san mutum na azumi idanun shi sai su hada akwai wahala azumi amma akwai dadi wa khafafat butunukum ko wa khafaqat butunukum kuma cikunnan ku sun wada haka ne ko cikin mutum wadawa yake saboda babu komai a ciki Allah subhanahu wataala zai cewa ya ku bayina ya ku masoyana na dade yana kallon ku labban ku sun bushe saboda ba ku shan abin sha idanun ku sun fada sun yi zurhi cikunnan kuma duk sun yi kasa saboda ba samu abinci aka sa ba kunul yawma a yau ku kasance fi na'imikum a cikin ni'imominku a yau rana alkiyama a aljanna shikenan ku ta shagalinku da da an ba kowa dama ya abin da yake so yi wa ta'aqawul akka wa ta'aqawul ka'sa sa'annan kuma ku zan kimika ma junanku kofi kofi na mi na giya shakin ce ma alkas wa kasan dihaqa wa kasan da kuma kofi na giya da hakan an cika shi da giya sai ka bulbulo ta ka zuba sai ka mika ma abokinka ka ce ga nan yaya aboki ya ce mine ka zo mana ce giya domin nan ba haram halalci giya ce na zuba ma sha giya alaran mana kwankwada giya cikin aljanna ba duniya ba a cikin aljanna yana sha abin shi wata aqawul kasa ku yi ta miƙa ma junanku alkas shine kofi cike da giya bima bainakum a cikin abin da ke tsakaninku Allah ta'ala cikin suratul tur yace yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala tafi Allah ta'ala ce yan aljanna suna ta mika ma junansu kofin giya babu yasassan magana ba za ka sha giya aljanna ba ka zan ki surutu ka zan ki mugun ɗimi ka zan ki ɗumin kuɗi mutuncin kai zan ki zubewa ana ya yayi marisa ya sha kwaya ba dai aljanna ba da kana sha sai dai ta kara maka lafiya la yusaddauna anha wala yunzafun ba ta sa ciwon kai sa'annan kuma ba ta sa jiri duk wani abu da zai hidda ka daga hayyacinka in ka sha giyan aljanna to ba za ka same shi ba lazza Allah ya ce dadi gare ta lisharibin ga masu sha to Allah subhanahu wataala zai cewa ku dan ki mika mu junan ku kofuna wa kulu washrabu hani'an kuma ku ci ku sha a cikin farin ciki da jin daɗi bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abinda kuka gabatar da shi a cikin kwanuka waɗanda suka riga suka gabata wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace taqulu al-hawra'u maccan aljanna tana cewa macce aljanna ita ke ce ma alhaura'u ko kuma mace ma mace mai kyau ita ce alhaura'u jam'in ta ne hur da yawa ke da kwara ɗaya haura'u mai kyau mace mai kyau mai kyan diri mai kyan zaki son kowa kin wanda ya rasa ita yake ce ma alhaura'u da larabci kyakkyawan mace تقول الحوراء wato macca aljanna za ta ce ba li waliyin lahi za ta cewa ga waliyin Allah wa huwa muttaki'un ma'aha yana kwance tare da ita ala nahri al'asali abusa tafkin zumuwa suna bakin gabar tafkin zumuwa suna kwance bakin tafkin zumuwa ana ana shakatawa ana jin dadi ana morewa za ta ce mashi tuwatihil kas a lokacin da ta miƙo mashi kofi na giya ta ce mai inna Allah nazara ilaika ta ce Allah subhanahu wata'ala ya kalle ka ya kai waliyin Allah fi yaumin sa'ifin a cikin wata rana wadda take da tsananin zahi shine sa'if rihlatar shita'i was saif to sa'ib shine tsananin zahi Allah ta'ala ya kalle ka a cikin wata rana wadda take da tsananin zahi ba'idin mai nisa ma baina tarafai da abin da ke tsakanin wato idanu guda biyu wa anta fi dhama'in alhali kai kana cikin kishirwa hajiratin cikin kishirwa wadda take mai tsananin zahin rana min jadil atash saboda wahalar kishirwa babaha bikal mala'ika sai Allah subhanahu wata'ala yayi ma mala'iku alfahari da kai Allah ya gwada ma mala'iku wa qala yace masu unzuru ila abdi ku kalli bawa na ku gari taraka zawjatahu ya bar matar shi alhali yana santa wa shawatahu ya bar shawar shi wa ta'amahu ya bar abincin shi alhali yana so wa sharabahu kuma ya bar abin shan shi alhali yana so min ajli saboda ni ya bari raghbatan fi ma indi yayi haka ne saboda kwadayin ya samu abin da yake wuri na ushidukum Allah zai ce mala'iku ina shaidar da ku anni qad ghafartu lahu lalle ni fa na mashi gafara fa ghafara laka yawma idin ita hira ce yake yi ita matan mutum cikin aljanna tana gaya mashi ana hira ta ce a duniya kana azumi Allah subhanahu wataala abinda ya zanki faɗa maka kenan sai Allah ya gafarta maka wannan rana wa zawwajanika kuma Allah ya aura maka ni wannan da yana nuna sakamakon azumi shine gidan aljanna wa fi sahihaini ya tabbata cikin sahihain an nabi sallallahu alaihi wasallam daga maki alaihi salatu wassalam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle a cikin aljanna akwai wata kofa da ake ce mata ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna masu azumi ne kadai suke shiga ta wannan kofa la yadkhulu minhum ghayruhum waninsu baya shiga daga wannan kofa sai mai azumi wa fi riwayatina cikin wata riwaya idza dakhalu ughliqa in yan aljanna suka shiga wannan kofa din to sai a rufe ta a ce a rufe shikenan yawwa cike ya kare sai a sake wata koha kuma wali tabarani kuma kaga matsara mala'iku ne kuma a lahira ne baki aljanna ba ka da kuɗi komi ba ka da bare ka ba su ka ce ga wani abu kuma ko kana da ma ba su so ni za su yi da kuɗi kuɗi ba bukatar su ta kare an gama da kuɗi an tafi lahira kuɗi shikenan an bar an an yi sabon kuɗi a cikin aljanna an yi sabon kuɗi su ne da abin da kake so za a baka sai zara ka tike ya kare an rufe kowa shikenan ta ce to jama'a don da ba mai azumi bai sake wuri ya je diba wata kowa ya ga kuma ina yake da rabo a cikinta wali tabarani imam tabarani yana da riwaya an salin daga sal marfu'an marfu'in hadisi li kulli babin ga kowace kofa min abwabil birri daga cikin kofofin alkhairi babun akwai wata kofa min abwabil janna daga cikin kofofin aljanna ma'ana aljanna tana da wallahu ta'ala alam tana da kofofi manya guda takwas su ne manyan to a ƙarƙashinsu kuma akwai ƙanana-ƙanana wanda kowane aikin alheri ga sani yana da kofa saraka tana da tausayi yana da haƙuri yana da azumi azumi su manyan ne yana da duk wani aiki da ka sani na alkhairi kyautata ma iyaye yana da kyautata ma iyali yana da sauke haƙoƙin iyali yana da karatun alkur'ani yana da zikiri yana da duk abin da ka sani na alkhairi yana da kofar shi kowane aiki na alkhairi kwara daya to yana da kofa in ka yawaita to za ka shiga ta wannan kofa ɗin wani ta kofa ɗaya za ya shiga wani ta biyu wani ta uku ya shiga ya hito ya shiga ya hito ya shiga ya hito wani kuma duk ta kofofin gaba ɗaya zai shiga saboda ko ina shi fasfartu ne tuteren ne ko ikomi yake yi ba ya zaɓi kowane aiki yake kowane mai yawa yake yi duka duk aikin alkhairi sai ya yi ba ya gashiya shi ne yawan zikiri shi ne yawan karatun ƙur'ani shi ne yawan sadaka shi ne yawan istighfari shi ne yawan ganin marar lafiya shi ne yawan ziyara sadar da zumunci shi ne rakiyar matattu zuwa kaburburansu ziyaran kabari duk aikin da ka sani na alkhairi shi yake yi ba ya zaɓi wani kuma za ka ga yana da zaɓi ya yi karkata ga wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana da ƙofofi za a kira mutum daga kowace ƙofar da yake yawaita alkhairi sai na abakar ya ce ya rasulallah shi akwai wanda za a kira ta ƙofin gaba ɗaya misalla ya ce akwai kuma ina ka kai kana cikinsu kenan a yau ma akwai waɗanda za su shiga ta nan insha Allah gobe ma akwai kullum ma akwai da dai yawancin mutane sun yi karkata ga yan ayyuka kaɗan wani kuma komi saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ce wa ya je ganin mara lawa bakar ya ce ni ne wa ya je ziyarar kabara abubakar ya ce ni ne wa ya sadaka ni ne wa ya rakiyar gada abinda aka shi kada yake ta faɗi ni ne kawai kenan akwai wanda shi kullum haka yake Allah ya samu dace zai ma an kai kokari ka rike aka ce ka shiga kofa ai ko ce aka yi kadira ai za ka dira aljanna ce ba balantana an baka kofa ai ko tsallo aka ce ka yi sai ka ka je ka nemo kwaranga duk inda za ka nemo ta aljanna ba gobe an baka kowa a ce ka shiga alhamdulillah ai da ce na Allah Allah ya mu dace yawwa min abwabil janna wa inna baba siyami yuda ar-rayyan lalle koba aljanna ta masu azumi ana kiranta da sunan ar-rayyan ولو بحديث عبد الرحمن بن سمرة كما إمام الطبراني ينادى رواية أتي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي زينا من تعالى سقال تبتع قريشي في منامه الطويل أتكم قوانا النبي صلى الله عليه وسلم دي بيسأو Allah kwana mai tsawo abin da yasa ya tsawo saboda mafarki manzo Allah cike yace wa ra'aytu rajulan naga wani mutum min ummati daga cikin al'ummata yalhathu yana fiddo halshen shi yana ta buɗar baki afashan saboda jin kishirwa kullama dana duk lokacin da ya kusa min haudin daga wani tafki daga wani ramar ruwa a cikin aljanna kori da sai a kore shi fa ja'ahu siyamu ramadan sai azumin ramadan ya zo wurin shi fa saqahu sai ya bashi ruwa ya sha wa arwahu kuma ya kosar da shi da ruwa din mana mutum ne wanda ya dage ga azumi din da ya je wani tafke sha ruwa yana jin kishirwa sai a kore shi sai azumi ya zo ya iske shi azumi da kan shi ya taso ya zo wurin shi ya baya ruwa ya sha kuma ya sha ya koshi a ga tafki ne na sarauta Allah ga tafkuna yana gani amma mala'iku na kore shi wurin amma sai azumi ya zo ya cece shi ya ba shi ruwa ya koshi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara
mutum ne an kai shi wai gidan kasu ko wajensa sana iya rawan gado
Na'am?
mutum ne an kai shi gidan kasu Eh.
wajensa sana iya rawan gado Mutum da aka yi gidan kasu. Wai ɗiyan shi suna yin raba gadon shi. Da ran shi an taɓa raba gado dai. Ko kasan rai da rai aka ce, an yanke mutum kasan rai da rai, ko shi ba a raba gado, Ra- gado ana raba shi in mutum ya mutu. Ballantana kaso da za a yanke ma shekaru. Na'am. Na'am.
to yace malamin wannan yace mutum ne yake da yake da zobe a saman zobe akwai khatimi yace ko mutum ya halatta mutum ya dinga sa- sanyawa mutum da yake da zobe a cikin zoben akwai hatimi ko mutum ya yi son yawa inda hatimin ba na wani dabo ba ne ko wani asiri ba ko wani tsafi ba walli ya ce ado ne kawai suka sa abinka ma ya zamanto na wani abu ne shi dabar ke cikin shi to ba ruwanka da shi na'am
yace malamin yace mutum ne yake da yake da wata larura wadda ta sanya mai fitar da rayuwar shi rayuwar shi
ya fitar da ni
an gane wa an shiga an turbi ne yawwa wace wanda shi ma addu'a ce
bismillah Eh, wannan ya ce mutum ne ke da larura da sanyi mai fitar da ruwa shin wannan ruwan da ke fitowa najasa ne yin najasa ne mutum da yake da larura ta ciwon sanyi ruwa na fito mai ga gaban shi wannan ruwan bai hukuncin shi najasa ne amma tun da ya zama larura a, ba matsala da shi sai ka zaki sallaka ko da kana ana sallah kana ji yana zuba tunda baya da magani ya tsaya kenan in ka an ce sai ya tsaya ba ya tsayawa kenan ba za a yi sallah ba ya zama hukuncin salsil boli ne da hukuncin zubar jini abin nan hitsari da shi sai ka yi sallar abin da yake so da yanzu ka sallah ka yi wa- ka yi tsarki kawai ka wanke gaban ka shikenan ka shiga masallaci ko da ka shiga saboda in ka ce ka je wata lema kuma ka hito kuma in ka koma ma haka za ka shi na'am
yace malam mutum ne an ka za- an- an ka tambaye shi azumi sa- kwana talatin yace na iya ramka ashirin ya ciyar da na kwana goma mutum aka tambaya azumin kwana talatin wata ɗaya gaba ɗaya bai yi ba ko yana iya ranka ishirin goma ɗin kuma ya ciyar ba a yi duka ake yi in kana yawa ka yi azumi duka in ba ka yawa ka yi ciyarwa duka sai in ya zamanto ka yi ishirin ɗin ne wata larura ta same ka wanda goma ba yi ba wadda ta larura wadda ta kama ka a lokacin kuma likitoci sun ce ba za ka warke ba ka yin azumi to sai ka ciyar da wanda ba ka yawa amma in dai kana iyawa ba ka cewa ya yi yawa bari ka raba biyu rabi ka yi azumi rabi ka ciyar ba a yi na'am ce malam mutumin da ke azumi idan ya aski koko ya fi da kai fa tana rage masa lada
saboda me idan mutum yana azumi wani ya yi aski ladar shi na ragewa sai dai mata karu kai musulunci tsafta yake so ai sai ƙara samun lada ko kuma yankan farce yankan akaiwa idan ka yanke akaihunka ana azumi sai ma ka ƙara samun lada saboda kazamta ce kuma ka raba kanka da ita kaga kai cikin azumi kuma kai ibada kaga sai ka ƙara samun lada na'am ya ce malam ya ce wifi ne da kwai ya ce wato wifi ne kuma yana da kwad sai biyu wasu yan dabaru ya shiga wifi ya koya halatta wai
ya ce wufi ne ya shiga amma ba a shiga shi sai akwai wasu kwad kuma shi akwai dabarun da za a yi shiga a yi amfani da shi ko yana da laifi ya danganci in masu shi sun hana sun yi sa doka sun hana kowa sai su don kayi kayi amfani da kayan da ba naka ba in ko ba haka nan bane sun dai ne saboda su rage mutanen da za su zanke amfani da shi amma duk wanda ya ba ba su sa doka ba doka ya halaliya sai ka bincika ka jiya suka ɗauki abu na'am ya ce malam ya ce yana son ya azumi a cikin wannan watan ya yi kama kwanaki goma sha biyar na azumi ya ce yana iya jera su koko sai dole ya raba
ya ce a yana so cikin wannan wata ya azumi sha biyar to yana iya jera su ko koyi su daban-daban wannan watan idan ya kama ba a so ka wuce sha biyar gare shi kana azumi sai inda ma kai ɗabi'a ka ce azumi kowane wata azumi kake yi yau ka ashe gobe ka ɗauka ko kuma kana litinin alhamis ba ruwanka kenan kowa ya raba saboda kai dama tsawon shekara haka kake an baka dama kai amma in yanzu ne za kai to kakka wuce sha biyar manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka kai in ya kai goma sha biyar to sai ka tsaya da ya raba to kai hakuri ka tsaya kawai
yace yana wace yana da tambaya wa game- dangane da rawatib na sallah wanda ake na kafin sallah farilla ko bayan ta
na bulbulin da ake ana yi gabanin azahar ana yi bayan azahar ana yi bayan magariba ana yi bayan isha'i na bulbuli ana yi gabanin azahar ko kai hudu bayan azahar ma kai nawa kai hudu bayan magariba kai bayan isha'i kai raka'a biyu su ake ce marabatib wata riwaya goma wata riwaya sha biyu na'am
yace wannan safa da idan kai kahin azahar hudu bayan azahar hudu ka samu takwas bayan magariba biyu ka samu nawa bayan isha'i biyu ka samu nawa sha biyu in kuma ka so bayan azahar ko kahin azahar ka yi biyu bayan azahar ka yi hudu bayan magariba da bayan isha'i sai ka yi biyu biyu kowane na'am yace wannan sha- shafa da ake yi akan khufi tare ne ake yin su ko kuma a'a guda guda ne kuma ina ne ya dace a shafa kin sama ake shafa in mutum na da kufi ka kawo shi in za ya shafa to zai shafi sama ne kuma kowace kafa ana shafa ta ita kaɗai an kare sai a dawo ga wannan ita ba a shafe ta sama ake shafa sama shi yake da dalilai ingantattu cewa sama ake shafa ban da ƙasa masu malamai suna cewa sama da ƙasa duka ake shafa amma dai dalilin da ya inganta cewa sama kada yake shafa ba kasa ba na'am
wala yace niyya niyya niyya ta sallah ana yin ta ne tun kafin mutum ya shiga masallaci ko ko a mutum yana aishin kita sai lokacin da liman ya kabar haram diga malam masallaci ke ai ita niyya da lokacin sallah ya shigo shike kai niyya da lokacin sallah ya shigo shikenan kai alwala shikenan kai niyyar sallah ba sai an bari zuciyarka ta rufe wannan sallah din shi yake magana mm bara kira sallah
Hannun ga wata tambaya na ya ce kalma ya muzalli ke tambaya wa mu take ne.
ya Ya muzalli.
ya muzillu ba ya muzilli ba tana tambayar mai ma'anar kalmar ya muzillu ma'ana Mm.
kiran Allah ne suna Allah ne Kawai muzillu ne ba muzalli.
ya muzillu ya mai kaskantar da wanda ya ga dama shine muzillu na'am
Eh, wannan yana tambaya ya ce an ce za a ba ɗan aljanna matan aure da yawa amma ne ko suna isa shi tambaya ce ta ɗaya Da ga biyu- abin da muka faɗi ne na'am tambaya ta biyu ya ce idan mutum ya shiga aljanna zai iya cin itaciyar nan da shaidan ya ci aka koro shi daga aljanna ba aljanna ba kai ne aljanna ba abin da aka ce kakka ce Hmm. tambaya ta dama ya biyu can duniya ce ba aljannar lahira ba ce aljannar duniya ce aka hana annabi adam ya ci wani abu ce wannan kuma ta lahira ce yanzu yanzu ba doka
tambayar shi ta ƙarshe ce malam idan mutum ya shiga aljanna wai zai iya yin karatu donation na laraba musamman kuma kimi zai yi idan mutum ya shiga aljanna ko za a yin karatu ya yi abin da kake so za ka yi in sallah kake so ma sai kai ba dai dole ba ce gare ka na'am shi kenan sai tamba Allah biya bukatu Ah, yo. Ina lillahi. Ina ne aka yi? Di ba? Ah, akwai garba wannan wanda muke karatu tare da shi. Ah, cikin harin da aka kawo aka kashe sojoji. Sojoji ne ko? Yawa, hada ɗan shi a ciki. An ce akwai yan maraɗi guda biyu ciki ko? To gaba daya da yan maradi da wanda ba yan maradi ba Allah ya jikan su gaba daya kuma su gafara muna mai ta'ziya Allah ya ba shi hakuri Allah ya ba shi ladan haihuwa Allah ya sa dan nashi mai amfani shi ne ranar lahira Allah ya gafarta mashi Allah ya sa kunce shi hutawa dukkan mamatan musulmi gaba daya Allah ka jikan su Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gidan aljanna marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya akwai wani bawan Allah wanda matar shi ke kwance likita tana jiya ina ga gobe ne aka ce za a yi mata ko gobe za a yi mata fashi na karin mahaifa ne yake damunta wajen kwana nawa kwana da kwanaki a sukari ya hau ya ki sauka yanzu dai gobe shine alkawari na ƙarshe da aka yi muna fata Allah ya sa gobe ta samu a mata wannan aiki wannan sukari na ta yi sauka yana bara addu'a da Allah ‘yan uwa musulmi a kama mai da addu'a da dukkan marasa lafiya gaba ɗaya a kama masu da addu'a Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara masu lafiya Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba kasashen mu gaba ɗaya lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo ƙarshen tarzoma da fitina da hayane da ke faruwa a cikin kasashen mu waɗanda suke tada ta Allah ka shirya su ya Allah in ba su shirya kuma Allah ka kare mana sharrin su ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke ya Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah talakawa da mawadata da yan kasuwa Allah ta'ala ka tsare rayuwar kowa ya Allah Allah ka ba kowa abinci da kwanciyar hankali malamai da almajirai Allah ka tsare su ya Allah Allah ka tsare mu gaba da ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka kare mu daga sharri da makirci da kaidin masu ya Allah ‘yan bindiganmu da ‘yan ta'addanmu Allah ka shirya su ya Allah, Allah ka shirya da su ya Allah, Allah ka sa su gane wannan aiki da suke baya da kyawai Allah, Allah ka sa waɗanda suke rike da su su sake su ya Allah, Allah ka sa su sake su ya Allah, Allah ka sa ka matsa masu sako su ba tare da sharaɗi ba ya Allah, Allah ka ji roƙon mu ya Allah, Allah ka sa mu kari da duniya lafiya, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka rufa mana asiri ya Allah, Allah ka yi mana gafarar zunuban mu ya Allah, Allah tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah ka kawo mana karshen ta ya Allah Allah ka kawo mana karshen tsadar rayuwa ya Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ƙananan yaranmu da manyan su Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka dora su a bisa hanya mai kyau ya Allah su fara lafiya kuma su kare lafiya da mu da su gaba da ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah Allah ka sa mu mutu muna musulunci ya Allah Allah ka sa mu mutu muna musulunci ya Allah Allah ka sa mu mutu muna musulunci ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah subhanahu wataala wanda yake neman aure Allah ka saukake mishi ya Allah Allah ka saukake mai ya Allah wanda yake neman haihuwa Allah ka bashi ya Allah wanda bai taba haihuwa ba ya Allah yana so Allah ka bashi ya Allah wanda kuma yana yi ta tsaya yana neman karin ta ya Allah ka bashi ya Allah Allah ka ba mu zuriya masu albarka yaya maza da mata ya Allah ka sa musu albarka ya Allah Allah waɗanda muke tare da su Allah ka sa musu albarka Allah ka kare su daga sharrin aljannu da mutane ya Allah Allah ka kare su daga sharrin shaidanu da mutane ya Allah waɗanda kuma suke tafe ya Allah ka ba mu masu albarka ya Allah ka ba mu masu ladabi da biyayya ya Allah masu amfanin mu ya Allah masu amfanin mu ya Allah masu amfanin mu masu amfanin al'umma ya Allah waɗanda za su zamanto alkhairi gare mu duniya da lahira ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين